الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 28 ga watan jumadal ula shekara ta 1444 hijira ta manzan tsira annabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shi ne dace da 22 ga watan 12 shekara ta 2022 shekarar miladiya za mu ci gaba da karatu insha Allahu ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin riyadu salihin واللفر ببن مالمي الشيخ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الله يجزيك أمال الدرهمة أولا ساتي دي قباتا من فار كراتوني أتكن باب النهي عن عن التطير باب دكي بياني جمدا هن تمبي الدين المسلمتي وانا بابي كمان أتكن كتاب الأمور المنهي عنها littafin da ke bayani game da al'amarin da shari'a ta yi hani game da su man karanta hadisai guda biyu a cikin wannan babi insha Allah ta'ala za mu tashi hadisi na uku malai cewa an buraidata radiyallahu anhu an karɓo daga sahabi buraida Allah maɗaukakin sarki ya ƙara masa yarda annan nabiya sallallahu alaihi wasallama ya ce hakika annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi kana ya kasance la ya tatsayyaru ba yayin camfi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi rawahu abu dawud bi isnadin sahihin al-imam abu dawud ya fitar da wannan hadisi da isnadi wanda yake ingantacce wannan hadisi ɗaya ne daga cikin hadisan da ke bayani game da annabi sallallahu alaihi wasallam dukkanin al'amuransa duk abin da yake da alaƙa da camfi to baya yin sa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi baya zatawa wani abu sharri a kan kansa yana miƙa komai ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki duk abin da ya same shi kuma yakan jingina shi ne zuwa ga mahalicci subhanahu wa ta'ala حديث نهو وأن أروة ابن عامر رضي الله عنه قال أنكر بودك عروة دان عامر إرد الله تكارا تبتا أغريشي شوانا عروة دان عامر دان كما يدى ابن حجر الأثقلاني فأنا أتكلتا في التقريب malamai sun yi saɓani a kan kasancewarsa sahabi ne shi ko tabi'i sai dai zancen da ya fi inganci game da shi yana daga cikin tabi'ai ba sahabbai ba to shi sa duk hadisin da ya rawaito kai tsaye ce ƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisi ya zamto mursali kenan ko hadisi mursali shine hadisin da tabi'i ya ɗaga shi kai tsaye zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙa'ida yadda jerin gwanan yake shine daga tabi'i sewa sai sahabi ko shi sahabi ne kamata ya ce ƙala rasulullahi ko to kaga idan tabi'i ya ce ƙala rasulullahi an tsallakewa sahabi kenan ko to an sami irsali kenan to da hadisin da kaji ya zo da irin wannan sigar tabi'i kai tsaye ce annabi ya ce to sai a ce wannan hadisi mursali ne shi ko hadisi mursali na ɗaya daga cikin nau'o'in hadisan da suka ba'ifai hadisan da ba su inganta ba wanda idan malamai suka bincika suka kai suka komo suka tabbatar wannan hadisi mursali ne to suna sashi a cikin jerin hadisan da yake bai ifaitin da an sami inqita'i a cikinsa sai an sami inqita'i da mun shi inqita'i a cikin hadisi ko dai a same shi a farkon sanadi ko a same shi a ƙarshen sanadi ko a same shi a tsakiyar sanadi a tsakiyar sanadi kuma kashi biyu ne duk sunansa inqita'i sai dai kowanne akwai sunansa sai akwai mu'allaq akwai mursali akwai munqati akwai mu'ubal wannan dai sina'a ce hadisiya kamar yadda malaman usulul hadis ko kuma musalil hadis suke ambatawa to wannan tabi'i yace dhukirat tiyaratu inda rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam an ambaci camfi a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam ma'ana an kawo labarin camfi annabi yana wajen faqala sai annabi yace ahsanuha alfa'al ya ce mafi kyau daga irin wannan abin da kuke yi na canfa abu ku canfa abu da mummunan abu ya ce to mafi kyansa shine alfa'alu alfa'alu shine abin da muka yi bayaninsa satin da ya gabata ko shine kyakkyawan fata da mutum zai dama kamar yadda muka yi bayani cewa idan ka yi kyakkyawan fata akan abu to shari'a ba ta hana ka ba amma idan ka mai da shi mummuna shine ya zama me ya zama canfi kenan wala taruddu musliman sai annabi ya ce shi wannan camfin la taruddu musliman kada ya juyar da musulmi daga wani abu da ya yi niyyar aikatawa kai niyyar aikatawa sai ka camfa wani abu ka camfa hanya ka camfa abin hawanka ka camfa matar da za ka aura ka camfa kasuwancinka to kada camfin wani abu ya sa ka fasa abin da ka niyyata a cikin zuciyarka fa'iza ra'a a hadukun ma ya karahu duk lokacin da ɗayanku ya ga wani abin da baya so yake ƙi falyakul to ga abin da ya kamata ya faɗa Allahumma la ya ati bil hasanati illa anta ya ubangiji lallai babu wanda ke zuwa da kyawawan abubuwa sai kai wala ya dafa'u sayyi'ati illa anta babu wanda ke tunkuɗe munanan abubuwa sai kai wala haula wala quwwata illa billah babu dabara ba ƙarfi sai zuwa gare ka ya ubangiji yace hadisun sahihun rawahu abu dawud bi isnadin sahihin to amma ɗan uwa kamar da na bayyana na bayyana tun a farkon tarjama wajiza da na danyi ta shi ta wanda ya rawaito hadisin hadisi ne da malamai suka ce bai inganta ba ta fuskar isnadi e hadisin bai inganta ba ta fuskar isnadi sai dai akwai hadisin da take ruwayar imamu ahmad ɗan hanbal ne wanda ya roto a cikin musnad nasa daga sahabi abdullahi ɗan amur ɗan as radiyallahu anhu ita wannan ruwaya ce ingantacciya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man raddahu tiyara faqad ashraka man raddahu tiyaratu faqad ashraka wanda duk camfi ya dawo da shi daga wani abu da ya niyayi ya fasa saboda ya camfa wani abu annabi ya ce faqad ashraka wannan yayi shirka sai sabai suka ce ya rasulullah wa ma kaffaratu zalika to idan yayi hakan tunda abu ne da sun san suna yi sai suka ce ya rasulullah idan mutum yayi hakan menene kaffara me zai yi ya kankare masa wancan abin da na zanubin abinda aka kira shi da shirka shine sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai sai ce Allahumma la tayra illa tayruka wala khayra illa khayruka wala ilaha ghayruka wannan wannan ruwaya ta, inganta yan uwa Allahumma la tayra illa tayruka ya ubangiji hakika babu wani abu na tamfi sai abinda ka riga ka kaddara shi babu wani abu da mutum zai nufata ko zai niyata mummuna a cikin zuciyarsa ya same shi a'a sai abin da kai ka ga dama ya ubangiji ya faru sannan zai faru sannan wala khaira babu wani alkhairi illa khairuka sai naka alkhairin ya ubangiji wala ilaha gairuka babu wani abin bautawa da cancanta da gaskiya sai kai wannan ruwaya ce ingantacce yan uwa ita ce kuma abin da mutum idan ya ji alamun tamfi a cikin zuciyarsa sai ya karanta e duk lokacin da mutum ya ji wani abu na canfi ya irsa a cikin zuciyarsa to sai ya marmaza sai ya karanta wannan addu'a Allahumma la tsaira illa tsairuka wala khaira illa khairuka wala ilaha ghairuka kun gabata da wahala yanzu mutum sai ya haddace ta sai ya rinka maimaitawa Allah madaukakin sarki ya samu dace babu tahrimi taswiril haiwan mala ya kulla babu ya ce babin da ke bayani game da haramcin taswiril haiwan yin hoto ko zane ko bitin-bitini na dabbobi a yi bitin-bitini na dabbobi ko kuma a zana dabbobi wannan haramun ne a cikin addinin musulunci fi bisatin au hadarin a yi wannan zanen a wata shimfiɗa ne da ake zama a kai shine bisat au hajarin ko kuma wata dutse ko wani dutse aka samu aka zana wannan dabbar a jiki ko kuma tsuntsu ko abin da yake da rai a zana shi a jikin dutsen wannan shi ma haramun ne au saubin ko tufafi eh ko tufafi mutum ya sanya riga mai hoto a jiki hoton da yake rigar da take mai zanen hoto a jiki za ku ga galibi wasu daga cikin matasa sukan yi haka sai a sa riga ce irin t-shirt da gayu suke sawa sai a sa ga hoton ɗanbal ko hoton wani mawaki bar ma yanzu akan yi hoton 'yan siyasa ko ana yin atamfa mai hoton 'yan siyasa ko a yi riga mai hoton 'yan siyasa 'yan uwa wannan haramun ne addinin musulunci ya hana kai daga sa wannan rigar ka sa haramun ba daidai ba ne ba daidai ba ne ba a sa riga mai hoto insha Allah ta'ala wannan ba daidai ba ne au dirhamin ko kuma a yi hoto a jikin kuɗi a cikin dirhami kuɗi kenan ma'ana kamar a sanya a zana hoton wani mutum wanda yake mai rai sai a sa a cikin kuɗi shi ma wannan haramun ne ina ba ta an fahimta to kaga duk kuɗaɗen ba akwai hoto a jiki haka ne to duk ba daidai ba ne wannan ba daidai bane to amma idan aka sa kudin sai ka ce ba za ka kashe ba aka sa hoton sai ka ce ba za ka kashe ba wannan abu ne da baka da iko a kansa eh baka da wani abin da zaka iya yi a kansa sai dai ka ci gaba da rarrafawa idan ka samu dama a matsayinka na gwamnan banki ko shugaban kasa to sai ka sa a cire wannan hoton ka ce a dawo da hoton ko dutse ko wani abu amma dai a sa hoton mutum a jikin kuɗi wannan haramun ne yan uwa mala ya ce au dinarin ko dinare duk nau'i ne na kuɗi أو مخدة أو وسادة مخدة da wisada duk fulo ake nufi da su amma mikhadda shine dan karamin fulo ma yuba'ul khaddu alaihi ma yuba'ul khaddu shine irin abu irin dan karamin fulo ne da mutum yake sa kuncin sa al khaddu ai shine kunci ko kuma tu akwai kun san fulo fulo kala kala ne akwai katotan fulo wanda mutum yake sa kansa ya kwanta idan zai bacci shine suke ce masa alwisadatu almikhaddatu kuma shine dan karami wanda ake dan sa kunci ake dan abin nan yawa dan matashin kai dan karami ka san idan ka je gidan yan garza ga fulo kala kala ne akwai irin tuma kasan nan shi wannan idan kana zaune ne ake dan jingina da shi ko na kwance ma kuma akwai wanda ake dan samu kaga iya kunci ko yake dan karewa amma ba zai kare kanka gaba daya ba akwai kuma kato wanda zaka me zaka sa kanka gaba daya to su larabawa duk suna da suna shi wannan almikhadda shine dan karamin alwisada kuma shine babban to kun san dukkanin su kuma aka dan yi musu me yan riga da ake rufe su da shi haka ne to wannan rigar baya halatta a zana hoton wani abu mai rai a jikinsa haramun ne shi ma eh idan kana da fulo wanda yake rigar falan akwai hoton wani abu a ciki to bai halatta ba sai ka cire sai ka cire hoton in zai cire in kuma ba zai cire ba sai ka ajiye shi sai ka dauko wani mara hoto sai ka sa وغير ذلك ما ليس دوس وأن وتحريم اتخاذ الصورة في حائط da kuma har yanzu babin zai mana bayani game da haramcin rukon sura ko hoto ko zane fi ha'itin a jikin bango a yi zane-zanen hoto a jikin bango hoton da yake abu mai rai ko tsuntsu ko dabba ko mutum duk abin da yake abubuwan da suke zawatul arwah masu rai haramun ne a yi su kaga ko irin zaka ga irin makarantun boko na yara idan aka tashi zane sai a dan zane yaro da bal ko ko a zana akuya a rubuta sunanta da turanci a rubuta kaza da haramun ne bai halatta ba ya haramun shi wanda yasa aka yi mai zanen yayi haramci shi ma mai zanen kuma yayi haramci ina fata an fahimta sannan kuɗin da ya karɓa wajen zanen nasa shi ma ya ci haramun e duk wanda yake sana'ar zane ya zana abin da yake mai rai aka bashi kuɗin to wannan kuɗin da ya ci haramun ne wallahi haramun ne mala yace fi ha'itin haka ne ko fi haidin wa saqafin ko kuma hoton da aka zana a rufin kwano as-saqaf shine rufin kwano eh idan ana yin ina idan ana yin zane-zane a rufin kwano to shi ma duk ya shiga ciki wa sitrin ko kuma labule irin labulen daki ko labulen shago ko da inda ake sa labule shi ma wani lokacin sai ku ga labule akwai hoton ko wata barewa ko wata akuya ko wata mage a jiki to shi ma irin waɗannan zane-zanen da ake a jikin labule shi ma baya halatta a sashi haramun ne wa amamatin ko kuma rawani e idan ma ana sa rawanin da yake mai hoto a jiki shi ma lai shi ma yace wannan haramun ne wa thawbin ya ƙara maimaitawa ko kuma tufafi malai ce wa nahwiha da makamantan waɗannan abubuwan da muka ambata duk abin da malam ma bai kawo ba matukar za a yi amfani da shi akwai hoto a jiki to wannan shari'a musulunci ta haramta malai ce wal'amri bi itilafi surati har yanzu babin kuma zai mada bayani da umarni da shari'a ta wajen lalata wannan sura kuma ma'ana idan kana so ka ci gaba da amfani da wannan abin naka to shari'a ba ta hana ka ba amma sai ka lalata wannan surar idan zai gogu sai ka goge wannan hoton idan zai za ka iya lalata shi ya kasance hoton bai fito ba to babu laifi sai ka yi masa ka ci gaba da amfani da kayanka yan uwa ana fata an fahimta to wannan shine babin da malam zai mana zai tattauna mana a kansa to kafin mu shiga cikin babin akwai a mas'alar da nake so mu tattauna ita ce na yi bayani game da sanya kaya wanda suke akwai hoto a jiki wanda abu ne da yake ruwan dare a wajen da yawa daga cikinmu mukan sa kaya wanda yake akwai hoto a jiki kuma mu je mu sallah ba haka ba ne ya wani masu ya gan shi ya shigo masallaci ya gashi na asawan gaba kuma da hoto a jikin rigarsa wani ma a baya duk wanda yake bayansa da ya ruku ya taso sai dai ga hoto gashi na to menene hukuncin mutumin da ya yi sallah da da rigar da take akwai hoto a jikinta shin sallar ta yi ko ba ta yi ba shine abin da nake so mu tattauna to abu dai na farko da ya kamata mu fahimta shine shi sanya hoton mutlaqan haramun ne e mutlakan haramun ne mutum ya sanya riga wacce take akwai zanen mutum ko zanen abu mai rai a jikinta haramun ne to amma sallah da wannan rigar malamai sun yi saɓani a kai kamar yadda bin baz alayhi rahmatullah ya faɗa hakanan a sheikh muhammad salih uthaymin shi ma an masa tambaya game da wannan kusan fatawarsa kenan suka ce a wasu daga cikin malamai su sun ba da fatawar cewa duk mutumin da ya sanya riga mai hoto a jiki ya sallah sallarsa ba ba suka ce saboda hana sanya hana hoton da da shari'a ta yi to shi zai fa'idantar da lalacewa sallatansu ma'ana an na hayu a nan wajen ya fasad hannun da aka yi yana hukuntar da lalacewar abin da aka yi da wannan kayan kenan yayin da wasu daga cikin malamai suke gani cewa a'a sallarsa bata lalace ba saban da yayi da abin da zai karba na alhaki a wajen Allah madaukakin sarki yana nan amma sallarsa ta yi wannan wanda zancen shine yafi inganci yan uwa wannan zancen shine yafi inganci mutumin da ya sa riga mai hoto kamar yadda na faɗa ya yi abin da yake na haramun sawa'un a cikin sallah yake ko ba a cikin sallah yake ba ya yi abin da yake na haramun amma ya yi sallah da wannan rigar baya lalata masa sallah suka ba da misali suka ce kamar mutum ne da ya je ya kwato riga ko ya sato riga sai zo sa ya sallah da wannan rigar sallah ta yi mutumin da ya sallah da rigar kwace ko rigar sata sallah ta yi ko ba ta yi ba sallah ta yi yawwa satarsa tana can tana bin sa haka ne satarsa daban amma sallarsa fa ta yi haka mutumin da ya sallah da take akwai akwai hoto a jikin rigarsa eh ana ta rubuta masa alaki sakamakon hoton da ya sa amma dai sallarsa insha Allah ta'ala ta yi Allah madaukakin sarki ya samu dace hadisi na farko a cikin babin an ibn umar radiyallahu anhuma wannan hadisi an karbo shi daga sahabi abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر يتي حقيقة أن إرادة أمنتي سكارة تبتا أغريش يتي إن الذين يصنعون هذه الصور haƙiƙa waɗanda suke sana'anta suke ƙera waɗannan butun-butumi ko waɗannan hotuna suke zana su annabi ce yu'azzabuna yawmal qiyamati za a yi musu azaba ranar tashin alkiyama yuqalu lahum za a ce da su ranar tashin alkiyama ahyu ma khalaqatu ku rayar da waɗannan abubuwan da kuka halitta abinda ka zana mutum ka zana dabba ka zana duk abinda ka zana mai rai ranar tashin alkiyama idan aka sa su a cikin wutar jahannama sai a ce to ku rayar da waɗannan abubuwan da kuka halitta akwai wanda zai iya ba wanda zai iya wannan hadisin da ire-irensa malami suka ce shi ke nuna mana ashe yin hoto ko zana hoto ko butun-butuni haramun ne mutlakan babu maganar makaruhi haramci ne kuma yana cikin kaba'ir yana cikin kaba'ir zunub manya-manyan zunubai so da malamai suka ce duk wani laifi da kaji an yi narkon azaba a kansa to wannan laifi yana ɗaya daga cikin ba wai ordinary zunubi bane a'a yana ɗaya daga cikin manya-manyan zunubi to kaji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce masu yin zane ko masu yin butun butuni ranar tashin alkiyama za a sa su a cikin wutar jahannama sai a ce musu ku rayar da abin da kuka halitta me kuka halitta suna halitta ne ba su halitta amma an ar kalman ne saboda abin da suke yi me suke yi shine zane yin butun butumi wannan butun butumin da suka za a ce su raya shi wanda ba za su iya ba Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wa an aisha ta radiyallahu anha an karbo daga nana aisha uwar mu'mini Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda qalat tace qadima rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min safarin na na'isha ta ce annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya dawo daga wata tafiya daga cikin tafiye-tafiyensa wa qad satartu sahwatan li bi qiramin fihi tamafil tace a lokacin na sittirce rumfa ta gaban ɗaki na da wani labule wanda a jikin labulan akwai hoto akwai zane-zane wanda zane-zanen abin da yake jiki kuma abubuwa ne masu rai falamma ra'ahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga wannan idan sai ya kai kan wannan labalan sai ya ga zane-zane ya ga sura kuma a jigidansa a ɗakinsa talawwana wajuhu nan da nan sai fuskarsa ta canza ta canza launi eh kun san balarabe galibi idan ransa ya ɓaci akan gane fuskarsa takan yi ja eh fuskarsa takan yi ja nan jijiyoyinsa ta tashi to nan da ne sai fuskar annabi ta canza sallallahu alaihi wasallam wa qala yace ya aisha yace ya nana aisha ashaddu nasi azaban inda Allah yawm alqiyama mafiya tsananin shan azaba a wajen Allah ranar tashin alkiyama yan uwa kalla da kyau ashaddu nasi azaban mafiya tsananin shan azaba a wajen Allah ranar tashin alkiyama allazina yubahuna bi khalqillahi wanda suke kokarin kokoyar halittar Allah madaukakin sarki suke kokarin yin halitta irin ta Allah madaukakin sarki qalat sai na Aisha Allah kara mata yarda ta ce fa qata'nahu da muka garan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bati sai muka tsinke wannan labalan da yake jikin rumfa sai muka yayyaga shi faja'alna minhu wisadatan aw wisadataini sai muka yayyanka shi sai muka yi fulo da shi sai muka yi fulo guda daya ko fulo guda biyu da shi abin nufi sura da take jiki babba sai muka yayyanka ta sai kasance kai ya fita daban kafa ta fita daban hannu ya fita daban an fahimta kun ga mutum guda bai tashi ba kenan ko ko kuma halitta guda bata tashi ba to wannan babu laifi idan zanen hannu shi kadai babu laifi zanen kafa ita kadai babu laifi zanen kai shi kadai amma zanen mutum sukutun da guda gaba ɗayan shi haramun ne ina ba ta an fahimta in ka zana mutum gaba ɗaya baka yi masa kai ba wannan babu laifi eh babu laifi ko ka zana wani part nashi ka ba wani part wannan babu laifi amma ka zana mutum gaba ɗaya wannan haramun ne shari'a ta hana ta ce saboda haka sai muka yanka wannan labulen sai muka mai da shi ne fulo guda ɗaya ko guda biyu ma'ana an gididdiba shi hoton da yake jiki wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslimu suka fitar da shi mala yace alqiramu abinda ake nufi da alqiramu bi kasri alqafi da yi wa kafin din nan kasra huwa sitru shine kamar ka ce labali abinda ake sitirce waje da shi wasahwatu abinda ake nufi da as-sahwa bi fathi sini da yi wa sinin din nan fataha almuhmala wacce take mara dugu wa hiya suffatu ita ce as-suffa me suffa kamar rumfa kenan ita ce rumfa ta kunu bai na yadda baiti wata ake ɗanyinta a gaban ɗaki kun san da galibi gidajenmu na ƙauye za ka ga a gaban ɗaki aka ɗanyi rumfa ko to irin wani irin rumfar haka ya irin ta ce wakila wasu suka ce hiya tsaqatun nafizu fil ha'id wasu suka ce abin da ake nufi da as-sahwa shine irin window da ake yi ta da duk window da ake da na gidan kasa sai kaga an yi wani dan zumbutu a sama ya dan fito ko wani dan gini haka wanda za a dan iya dora ajiya a kai irin wannan ginin to shine suke ce masa as-sah as-sahwatu idan suka yi idan ana so a mai ado sai a dan sa labale a ran karfe shi ado ne abin nufi dai abin da wannan hadisi yake karantar da mu haramcin sanya labule mai hoto to kun ga yan uwa wannan hadisin shi ya nuna mana ashe haramcin hoto ko sura da ake bayani ba fa abin da ake nufi butun butumi ba idan wasu suna ɗauka aka ce hoto haramun ne sai ce ai butun butumi ake nufi a'a ba butun butumi ba ba butun butumi bane idan da butun butumi ne annabi zai sa a yaga wannan labulan ba zai sa a yaga shi ba dan butun butumi ai sura ce mai zaman kanta ba a jikin wani abu yake ba ko shi akan kansa yake yanzu baran baku misali irin dan ya tsanan nan bebi da ake ajiwa katotuwa ta kofar masu dinki kaga wannan ai batun butumi ne ko wacce ake yi da roba ko ayi da katako za ku ga mutum ne da siffan namiji ko da siffan mace an yi shi an sa masa kaya to da irin wannan batun butumi ne kuma irin abu da haramun ne yan uwa wallahi haramun ne wannan abubuwan da da teloli suke sawa in tele ne kai kana so ka sa irin wannan abun wani suka ce ba matsala sai ka cire kan eh sai ka cire kan kawai sai ka bar shi haka amma da kai da komai ka je ka tsaya a gabansa to wannan haramun ne shi ma duk telan da ya sa wannan to ya yi ta'ammali da gunki kuma da hadisan da muke da muke bayani akai shi ma za su shafe shi Allah madaukakin sarki ya kiyaye hadisi na uku wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala an karbo wannan hadisi daga sahabi abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yarda shi da mahaifinsa yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yaqulu na ji manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yana cewa kullu musawwirin finnar duk wani mai zane ko mai yin butun butuni yana cikin wuta in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yuj'alu lahu bi kulli suratin sawwaraha nafsun idan aka sashi a wutan duk wani zane da ya taɓa yi duk wani butun butumi da ya taɓa kerawa za a sanya masa rai a cikin wuta a tattare da shi fayu'adhibuhu fi jahannama ai tai masa azaba a cikin tutar jahannama da wannan abu duk wani zane da mutum yayi na wani abu mai rai to wannan abin Allah madaukakin sarki zai tattara su da shi wanda ya zanen da abubuwan da aka zana da ya jefa su a cikin wutar jahannama sannan kuma sai a sa musu rai idan aka busa musu rai kuma sai su ta dandana masa azaba shi wanda ya zana Allah subhanahu wataala ya samu dace قال قال ابن عباس عبد الله بن عباس الله قال ما سيردا يتي فإن كنت لا بد فاعلا idan ya kasance ba makawa dole ne sai kayi wannan zane-zanen ko kuma sai kayi me sai kayi butun-butumi wannan ya faru ne yayin da wani ya tambayi abdullahi dan abbas cewa yabnu abbas ni hanya ta kadai da nake cin abinci sharaf dina sina'a ita da nake yi shine harkar butun butumi ko harkar zane-zane da ita nake cin abinci to shine sai ce masa in kunta labudda fa'ilin idan ba makawa dole sai kayi zane-zane ko sai kayi butum-butumi shine hanyar hanyar cin abincinka sai ce fasna ishajara wa ma la ruha fihi to babu laifi ka je ka rinka zana bishiyoyi mana ka rinka yin butum-butumin bishiyoyi mana wa ma la ruha fihi ko kuma abin da babu ruhi a cikin sa misali dutse ko haka ne misali me ka zana ruwa ka zana gari ka zana kaza duk abubuwan da ka san bashi da rai sai ka zana shi eh sai ka zana shi babu laifi ka zana lemo ka zana ayaba ka zana kwallo ka zana kaza duk wannan babu laifi irin abubuwan da ake zanawa a jikin makarantu duk babu laifi waɗannan abubuwan amma abin abin da ake zana masu rai shine masu laifin tsuntsu mutum yaro dan makaranta da littafi a nan haka duk haramun duk wanda ya zana wannan abin to ya shiga cikin wannan hadisi ya shiga cikin hadisin da annabi ce kullu musawwirin finnar duk wani mai yin sura zai shiga cikin wuta wannan hadisi yan uwa shi ma muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wa anhu wannan hadisi shi ma an karbo shi daga sahabi abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda kale yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqulu na ji annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yana cewa man sawwara suratan fid duniya wanda duk ya suranta wata sura a duniya ya zana ta ko ya kera ta ta hanyar yin butun-butumi kullifa za a kallafa masa za a tilasta masa sai ya yi dole shine kullifa an yamfuka fihar ruha a ce dole sai ya busa wannan abin da ya zana ko ya kera rai yawmal qiyamati ranar tashin alkiyama annabi ya ce wa laysa binafikhin ba kuma fa zai iya ba ba zai iya busa rai ba Allah madaukakin sarki shi kadai yake da me ikon busa rai to amma za a yi masa haka ne tawbihan eh tawbihan dan a tozartar da shi a wulakanta shi a nuna masa abin da ya bai kyauta ba to sai a ce ba dai kai me koyar Allah madaukakin sarki ba kana halitta irin ta Allah maɗaukakin sarki to raya abin da ka halitta ba zai iya ba saboda ka sai dai sha azaba kawai Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye ba wannan hadisi shi ma muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi hadisi na biyar wa an ibn mas'ud radiyallahu anhu an karɓo wannan hadisi daga sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yarda قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناج من زن الله إرادة أمن سن الله سكار تبتا أغريشينا سوى إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة حقيقة مبيا tsananin mutane shan azaba a wajen Allah ranar tashin alkiyama su ne almusawiruna masu yin hoto haka annabi ya faɗa tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi mafiya tsananin shan azaba a ranar tashin alkiyama a cikin mutane su ne masu yin butun-butuni ko masu a zane imam al-khattabi alaihi rahmatullah yake cewa inna ma azumat عقوبة المصورين لأن الصور كانت تعبد من دون الله imam al-khattabi yake cewa abin da yasa kuka ga an girmama an kambama sha'anin sura kai tsaye kawai annabi ira da aminci tsara tabbata a gare shi din rahamarsa da jin kansa za ku kai tsaye kawai ake tunkuɗa mutane wuta duk masu yin butun-butumi za su shiga wuta me dalili saboda sura musamman a wancan lokaci abu ne da yake fitinar mutane ya kai su zuwa ga shirka wa Allah maɗaukakin sarki zane-zane da yin butun-butumi abu ne da yake sa a rinka bautatawa butun-butumin musamman galibi su sun fi yin butun-butumin bayan Allah nagartattu e akan yi butun-butumin wani wanda ake gani salihin bawa nagartacce ne mutane suna kallonsa da kima da daraja to sai a butun-butuminsa to a hankali a hankali kuma ba a ankara ba sai a fara bauta masa ba sai a fara bauta masa daga girmamawa a je a shafe shi kuma sai a fara masa sujjada sai a fara roƙonsa shikenan shi sa shari'a duk wata hanya duk wata kofa da ta san za ta iya kai mutane ta jawo mutane zuwa ga shirka shari'a toshe ta take hana ta take mamal khattabi ce to shi sa shari'a ta sauri ta hana ta hana shi sa za ku ga hadisin shi wannan hadisin da makaranta abubuwa guda biyu ambata annabi ya ce masu mafiya tsananin shan azaba ranar tashin alkiyama a wajen Allah mutum biyu ne na farko su ne masu hoto wanda muka ambata sai na biyu su ne wallazi na takazu kubura an biya ihin masajid kun ga duk kusan abu ɗaya ne da wanda suke rikar kabarbaran annabawansu a matsayin masallaci kun ga duk abu ne da zai kai mutum zuwa ga zuwa ga shirka idan annabi ya mutu ko bayan Allah na gari sai su je daidai kabarin sai su gina masallaci sai su rinka sallah a wajen da itikadin girman wannan annabi ko wannan nagartaccen bawan da yake kwance a wajen idan kai addu'a a wajen za a karba to daga nan watan wata rana sai kaga kuma ana bautatawa na cikin kabarin shikenan kuma abin da ba a so ya samu shi sa annabi guda biyu abubuwan ya hada da masu hoto da masu riƙar kabarbaran annabawansu a matsayin masallaci duk annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi nuna su ne mafiya shan azabar ran tashin alkiyama Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu حديث نشدا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنكر أودك صحابي أبو هريرة الله كارا مسير دا قال يتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجم زن الله إرادة أمنتي سكار تبت أغريش يناتيوا يقول يناتيوا قال الله تعالى الله مدوك كين سركي فأدوانا حديثي ني قدسي كو يوا Allah subhanahu wata'ala da kansa ya ce wa man azlamu waye ya fi zalunci waye zaluncinsa ya fi girma mimman zahaba ya khaluku ka khalqi wanda zai tafiya ce zai halitta irin tawa inji Allah madaukakin sarki me ake nufi da halitta irin ta Allah shine ce zai butumbutumi na mutum ya butumbutumi na tsuntsu ko na wata dabba ko ya zana shi ya fito kamar shi Allah ya ce to babu wanda ya kai wannan zalunci yana ɗaya daga cikin manya-manyan azalimai falyakhluqu aw liyakhluqu habbatan sai Allah madaukakin sarki ce to in in dai da gaske ne za su halicci irin abin da Allah yake halitta ai liyakhluqu habbatan na tsallake wani abu ko falyakhluqu zarratan su halicci zarra malamai suka ce abin da ake nufi da zarra na shine namlatun ita ce tururuwa su je su halicci ko da ƙwayar tururuwa ce irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya halicce ta take motsi take kaiwa da komowa su je su halitta shi sa Allah madaukakin sarki ce ayya ayyuhan nasu buriba masalun fastami'u la innal ladhina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min dha'ufa at-talibu والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز Allah maɗaukin sarki ta yi wannan su buriba matsalun ya ku mutane ku saurara hakika an buga misali fastami ula kowa ya saurari misalin da Allah maɗaukin sarki ya buga ya ce inna lazina tada'una min dunillahi lallai waɗanda kuke kira ba Allah ba kuke haɗa su da Allah maɗaukakin sarki lai ya khaluqu dubaban sai Allah ya amfani da lafazin lan e lan harfun nasbin wa nafi ba za su taɓa iya halittar zubaban ba ko da kamar kuda Allah maɗaukin sarki ya ƙalubalance shi ta dukkanin wanda ake bautawa ba Allah maɗaukin sarki ba wallahi ka tankucin kuda ba za su iya halitta ba Allah ya ce walau walau iztama ula ko da sun yi taron dangi eh ko da wancan ya kawo taimako wannan ya kawo nasa agajin wannan ya kawo nasa idea din su tattara gaba ɗaya su halicci kuda ba za su iya ba sai Allah ce wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an kai ko da kudan ne ma yazo ya fauce wani abu daga hannunsu la yastanqidhuhu min ba su iya su kwato wannan abun ba Allah ce ba'ufa talib wal matlub me nema da wanda ake nema duk sun yi rauni da shi wanda yake bautawa gunkin da shi gunkin wane ne mai karfi a cikin su duk sun yi rauni saboda haka a Allah madaukakin sarki zai ce musu falyakhluqu dharratan in sun isa talici ko da kamar tururuwa ne aw yakhluqu habbatan ko kuma su halicci habba ita ce kwaya eh kwaya ko kwayar gero ko ta dawa ko ta alkama duk abin da yake fitowa daga cikin a ɗa idan an shuka shi shine habba ba za su iya ba awul ya khluqu sha'iratan ko kuma su halitti sha'ir sha'ir nau'i ne na alkama alkama ce amma wani nau'in ne nata shi ake cewa sha'ir wannan hadisi muttafaqun alaihi shi ma bukhari da muslimu suka fitar da shi yan uwa wannan umarni da Allah maɗaukakin sarki yake musu cewa falyakhluqu kaza walyakhluqu kaza umarni da ake musu kawai na ta'jiz wa tawbih na gajiyar da su da kuma tozartar da su amma an san ba za su iya halittar waɗannan abubuwan da aka ambata ba wannan hadisi shi ma Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi hadisi na bakwai wa an Abi Talha radiyallahu anhu an karɓo daga sahabi abu talhat al-ansari Allah ƙara masa yarda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qal hakika manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace la tadkhulu al-mala'ikatu baitan mala'iku ba sa shiga gidan da fihi kalbun a cikinsa akwai kare wala suratun ko kuma a cikinsa akwai hoto muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi yan uwa duk gidan da yake akwai kare a gidan ko akwai hoto a gidan mala'ikun rahama ba sa shiga gidan eh abinda ake nufi da mala'ika ai mala'ikatur rahma su ne mala'ikun rahama amma in ba haka ba ai kowanne ɗaya daga cikin akwai mala'iku a tattare da shi ko akwai mala'ikun da ake ce musu alhafazatu alhafazatu wanda Allah maɗaukakin sarki ya ce a kiraman katibi na ya'lamuna ma taf'aluna sannan can ya ce wa inna alaikum lame lahafizina to alannan lahafizin su ne alhafaza su ne ko da yaushe suna tare da kai suna tare da ni suna tare da kowa da kowa duk abin da kai suna rubutawa su wannan ba sa rabuwa da kai e ko ina kaje suna tare da kai to amma mala'ikun rahama kana buƙatar mala'ikun rahama a tattare da kai domin su ne suke ce maka maka wajen tunkuɗe da ingize sharrin da shaɗan yake ginawa a kanka shaɗan yana gina sharri a kanka ya halakar da kai a zuciyarka ya kuma halakar da kai a gangan jikinka in na ce halakar da kai a zuciyarka shine sa maka mugun aikin da zaka saba Allah a gangan jikinka kuma ya sa maka cututtukan da za su kashe ka dan shaɗan baya son ɗan adam to sai Allah madaukakin sarki ya ban mala'iku wanda su suke korar shaɗanin to irin wannan shaidanu na rahama wanda za su rinƙa maka addu'a su ne maka fatan alkhairi to duk lokacin da ka ajiye kare a gidanka ba za su shiga ba duk lokacin da ka sa katon hoto a gidanka ba za su shiga ba ɗan uwa ina fata an fahimta malamai suka ce karen da ake bayani wasu daga cikin malamai suka ce ko da karen da shari'a ta bada dama a rike shi ne inda yana gida mala'ikan rama ba zai shiga ba an fahimta kun sa akwai karan da shari'a ta ce babu laifi za a iya ajiye shi ko ai wancan sati mun yi bayani akan sa to ko da irin wannan karan ne inda yana cikin gidanka mala'ikan rama ba zai shiga ba za mu zo mu ji insha Allah ta'ala a gaba a hadisin da za mu karanta daga shi sai wannan wannan hadisin da za mu karanta mala'ikan rama ba zai shiga ba haka nan ko da hoton ko surar da wasu daga cikin malamai suka ce an yi rangwame a kanta ne to shi ma in dai akwai shi a rarrate a gida mala'iku ba su shiga ba mala'ikan rama ba zai shiga ba ka ko mutum mutuwa ya zo yi to ba mala'ikan rama a kansa e mafi haɗarin lokacin da mutum kuma ya fi buƙatar taimako kenan shine lokacin mutuwa saboda shi yana zuwa a lokacin da dukkanin kayan yakinsa shine lokacinsa fursarsa ta ƙarshe da zai amfani da ita wajen ya gama da kai idan ka zo mutuwa to gaba ɗaya ke zuwa idan Allah ya taimake ka akwai mala'ikun rahama a wajen sai su fatattake shi sai ka cika da kalmar shahada amma idan aka yi rashin sa'a ba mala'ikun rahama a wajen sai shaɗan ya cika ransa ba babbaka a kanka shi kenan sai mutum ya cika babu imani Allah ya kiyaye to duk inda yake akwai kare ko hutu mala'ikun rahama ba za su shiga ba wasu daga cikin malami suka ce wai me yasa aka ce gidan da yake akwai kare mala'iku ba sa shiga ba wai gida kadai ba ko ɗakinka ne idan akwai kare mala'iku ba su shiga ba ko shagonka ne ko kaza ɗinka ne ba mala'iku a wajen me dalili malamai sun yi maganganu a da dama kwarai da gaske wasu malaman suka ce saboda najasar kare kare najasa ne su ku mala'iku ababen tsarkakewa ne ababen tsaftacewa ne daga kusantar waɗannan waɗannan abubuwan da suke najasa wasu daga cikin malamai suka ce saboda karnuka daga cikinsu akwai shaidanu ko kuma shaidanu ne kamar yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sarra haka a cikin hadisi ingantacce alkalbul aswad shaitanu bakin kare shaidani ne suka ce to kuma haɗuwar mala'iku da shaidanu za ta yi kishiyoyin juna ne ba za ta yi ba haka wasu malaman suka faɗa wasu kuma suka ce saboda munin abin nan ƙarar yake tattare da shi wanda mala'iku ba sa su kare yana da wani wari wanda mala'iku ba sa su haka wasu malaman suka faɗa saboda mala'iku tsaftatattu ne tsarkakakku ne suna son abu mai ƙanshi shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai don mutum da ya ci albasa ko tafannuwa kada ya zo masallacin mu ya ce saboda mala'iku suna cutuwa da abin da ɗan adam yake cutuwa da shi warin bakin mutumin da ya ce tafannuwa idan yana fitowa mala'iku suna cutuwa sai annabi ya ce to duk mutumin da ya ce tafannuwa bakinsa yana irin wannan warin to kada ya zo masallaci zaman sa a gida to saboda haka yana ɗauka irin yana da irin wannan warin da mala'iku ba sa son warin sa saboda haka ba zai zo inda suke ba malamai dai sun faɗa abubuwa da yawa akan abin da ya sa kare da mala'iku ba su haɗuwa a waje ɗaya amma da almuhim abin da ya kamata mu fahimta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi mana bayani duk gidan da yake akwai kare a cikinsa mala'ika ba zai shiga ba shikenan kawai sai mu bashi aka ko sawa'un mun san hikimar ko mu san hikima ba gidan da yake ko inda yake akwai kare ba mala'ikar rahama a wajen haka nan inda yake akwai hoto ka lillika hotuna a cikin ɗakinka kala kala eh ga fastan 'yan siyasa ga hotonka kai da matarka ga na ɗanka can duk wanda aka haifa su an yi hotonsa ƙato to an je an makale to wallahi ɗakin ka zai shekara ba mala'ikan rama a ciki ƙwarai da gaske yadda ake mutu wannan ta fujo a ƴan uwa kana cikin ɗaki saboda Allah daga kai sai hoto yana kallon ka daga kai sai hoto yana kallon ka a lokacin kana buƙatar mala'ikan rama babu kai ka kore shi da kanka kai da kanka ka kore shi da ka liƙa hoto Allah maɗaukakin sarki ya samu dace yan uwa sai mu gyara wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka fitar da shi wa an ibn umar radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi dan umar Allah ya kara musu yarda kale yace wa ada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jibrilu mala'ika jibril yayi wa annabi tsira da aminci su kara tabbata a gare shi alƙawari ayya atiyahu zai zo wajensa farafa alaihi sai jinkiri jinkiri mai tsayi shine farafa ya yi jinkiri mai tsayi bai zo ba hatta shadda ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai da rashin zuwan sai ya tsananta ga annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai ji daɗi ba da rashin zuwan mala'ika a jibril fakharaja sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fita waje falaqiyahu yana fita sai ya ga mala'ika jibril a bakin kofa yana jiransa an fahimta ya masa alkawari zai zo annabi ya jira ya jira a cikin gida lokacin da mala'ika jibril zai zo bai zo ba har sai da abin yawa annabi tsanani sai annabi ya fita waje ya ga me yake faruwa ne yana fita kawai sai ga mala'ika jibril a bakin kofa فلقيه آه فلقيه جبريل سيحد إلى ملائكة جبريل فشكى إليه سي ملائكة جبريل يا sai mala'ika jibril ya gaya wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dalilin da yasa bai shigo ba shine fasha ka ilaihi ya kai masa kuka ya kai masa ƙara fa qala yace masa inna mutaran mala'iku la nadkhulu baitan ba ma shiga cikin gidan da fihi kalbun a cikinsa akwai kare wala suratun ko kuma akwai hoto a cikinsa wannan da nassin maganar wa kenan mala'ika jibrilu wannan hadisi rahul bukhari rafa yace abin da ake nufi da rafa abta'a shine yayi jinkiri bai zo ba wa huwa bi sa'il musallasa za a karanta shi da sa mai ɗigo guda uku za mu karanta wannan hadisi na tara sai mu haɗa su gaba ɗaya saboda kusan duk ma'anarsa ɗaya wa an aisha ta radiyallahu anha qalat an karɓo wannan hadisi daga na Aisha Allah ƙara mata yarda ta ce wa'ada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam jibrilu alaihi salam da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da mala'ika jibril sun yi alƙawari tsakanin shine wa'ada ala wazani mu fa'ala kenan ma'ana su bi sun yi alƙawari tsakanin su za su haɗu akan wani abu ayya atiyahu akan zai zo masa fi sa'atin a wani lokaci shi mala'ika jibril ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai zo a cikinsa faja'at tilka sa'atu sai lokacin da mala'ika jibril ya bawa annabi ya zo walam ya atihi amma kuma mala'ika jibril bai zo ba qalat sai na aisha ta ce wa kana biyadihi asan annabi ya ga lokaci ya zo ya wuce mala'ika jibril bai zo ba a hannun annabi akwai wata sanda fatsaraha min yadi sai annabi ya jifa da ita alamun damuwa kenan eh idan wani abu yana dan damun ka sai ga ka aje abin da yake hannunka ya ga lokacin ya zo gashi bai zo ba kawai sai ya jifa da wannan sandan da ke hannun shi wa huwa yaqulu annabi yana cewa ma yukhlifu Allahu wa'dahu wa la rusuluhu yace ni ko na san Allah da manzansa ba sa saba alƙawari haka ne wa man awfa bi ahdihi min Allah haka Allah ya ce wa yake Allah cika alƙawari babu haka nan manzannin Allah mala'iku ba ba manzannin Allah ba ne manzannin Allah ne ba mutane ne kaɗai manzannin Allah ba haka ne a alif lam mim fatir haka ne ko alhamdulillah fatir samawati wal ard ja'il al mala'ikati sai ce me rusulan kaga ba alhamdulillah fatir samawati wal ard fatir samawati haka ne ko ja'il al mala'ikati rusulan Allah maɗaukakin sarki ya sanya mala'iku a matsayin mai manzanni so da sai annabi ya ce na san ku Allah da manzanninsa ba sa saba alƙawari wannan shekin nuna mana girman alƙawari ashe manya-manyan bayan Allah ne suke rike alƙawari eh in kaga kana saba alƙawari ba ka dama da alƙawari ba kana ko in kula da alƙawari to ka sauka daga kan layin manya-manyan bayan Allah eh su ne manzannin Allah daga cikin mutane da mala'iku kenan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce sun maltafata sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya waiwaya waiwaya wadda zai kawo fa'iza jarwu kalbin ta hata saririhi sai ga wani ɗan kwikwiyo a ƙarƙashin gadon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a ɗakin na na'isha jarwu shine ɗan ƙarami daga cikin kare ko ɗan ƙarami daga cikin asiba aka ce asiba sun abubuwan da suke farauta irin su zaki su kura ayan sai a ce musu jaru wasu kuma suka ce duk karami daga cikin abu shi ake ce musu jaru almuhim dai abin da ake nufi jaru kabi shi ne dan kuikuyo sai annabi ya ganshi a karkashin gadansa faqala sai annabi ya ce mata da khala hadal kalb ya tambayi mai ɗakin sa na Aisha Allah kara mata yarda yaushe kuma wannan karen ya shigo faƙultu sai na lashe ta ce sai na ce wallahi ma da raitu bihi wallahi ban san da shi ba ban san lokacin da ya shigo da shi ba mai biyo sai yara ne suka je suna wata suka ɗauko shi suka shigo da shi fa amara bihi sai annabi ya umarni da shi fa ukuri da sai aka fitar da wannan karan ana fitar da wannan karan fa ja'a jibrilu sai mala'ika jibrilu ya to kun gaba da nake so in zo muku shi sa na gaya muku cewa malamai suka ce koda karan da aka ba da izini a ajiye shi ne suka ce to inda yana cikin gidan mala'iku ba za su shigo ba ina fata fahimta saboda wannan karen da ya shigo annabi ya san da shi annabi bai san da shi ba to karen ma da ba a san da shi ba saboda shi mala'iku sun ki shigowa ya kuma karen da aka san da shi an fahimta ya karen da kai da kanka ka je ka ɗauko shi ka shigo da shi kuma wannan gidan waye mala'ika ya ki shiga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mala'ika ya ki shiga saboda akwai kare a ciki to ya kuma gidanka ko gidana in maka aje gare saboda haka mala'ika ba zai shiga ba ana fitar da dan kwikwiyon dan karami kawai sai mala'ika jibril ya duro sai ya shigo fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa'attani fajalastu laka wa lam ta'tini yace kai min alƙawari na zauna ina ta jiranka amma baka zo min ba fa qala sai mala'ika jibril ya ce mana'anil kalbun lazi kana fi bai cika wannan karen da ke cikin gidanka shi yana ni zuwa amma da tunin na zo inna sannan sai ya gaya masa ka'ida ya ce inna mu mala'iku la na da baitan ba ma shiga gidan da fihi kalbun a cikinsa akwai kare wala suratun ko kuma akwai hoto a jikinsa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya saurari wannan maganar dagawa daga mala'ika jibrilu mala'ika jibrilu ya tabbatar a matsayinsa na shugaban mala'iku gaba ɗaya shi da sauran rundunarsa shi da sauran makarrabansa dukkaninsu gaba ɗaya ba sa shiga duk gidan da yake akwai kare ko kuma akwai hoto a ciki ya gaya wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi haka annabi kuma ya isan mana shi kenan faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa sauran hadisi guda ɗaya bari mu ƙara shi babu wa an abil hayyaj hayyan ibn husayn qala an karbo daga abil hayyaj shine husayn shine hayyan ibn husayn qala ɗaya daga cikin tabi'ai al-asadi al-kufi yana ɗaya daga cikin matsakaitan tabi'ai yace qala li aliyun sayyidina ali dan abi talib Allah kara masa yarda yace da ni in ji wa in ji abil hayyaj yace radiyallahu anhu Allah kara masa yarda yace ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali yace masa shin bana tura kana aike ka ba akan abin da ni ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya aike ni akan sa ba na aike ka kaje ke min abin da annabi ya aike ni ma na je ne masa ba menene aiken sai ya gaya masa ya ce Allah ta da'a suratan illa tsamastaha kada ka bar wani hoto ko sura sai ka goge shi ka shafe shi ma'ana wanda aka zana kenan ko in ka ji an ce tsamasa mai kenan ba shafewa ba kenan ko gogewa ko lalata shi idan kuma mutum mutumi ne a yi mai a karya shi a cire wata siffar da za ta fita daga me daga hakikanin surar mutum ya kasance an raunana shi kamar yadda na ambata ko a cire kai ko a cire rabinsa ko abin da ya kama da haka wala qabran mushrafan hakanan kada ka bar wani kabari da yake an yayi tudu shine qabran mushraf wanda yake an yi tudu da shi an daga shi illa sawaitahu sai ka daidaita shi yace kaga wannan abin guda biyu su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bani umarni in je in yi kai ma ina baka umarni ka je ka yi in ji wa in ji kanin annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ali Allah kara masa yarda kun ga abu na farko yace kada ba wata sura sai yayi me sai ya shafe ta to shine na gaya muku a cikin gabar da malam yayi wa take na babun shine da me da lalata surar idan za ta lalatu idan rigarka akwai hoto a jiki in kana so ka ci gaba da ta rigarka to sai ka je ka samu ayon ka goge ka goge hoton eh amma ka sani duk lokacin da ka sa riga mai hoto ka aikata haramun sai Allah ya baka alaki hakka tuba na riga alaki ake rubuta maka ka aikata haramun an fahimta ka sani cewa idan ka zana abu ka zana zanen mutum ko dabba ko wani abu shi ma kana cikin alaki to me za ka yi shine sai ka goge shi musamman saboda mahimmancin abin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tashi sayyidina ali sai ka je duk wani hoto da ka gani ka goge shi haka sayyidina ali je ya ta aiki kuma shi ma lokacin da ya samu khalifanci shi ma ya aika je a ji irin wannan aikin da annabi ya sashi aiki na biyu shine annabi ya ce masa kada ya bar wani kabari da ya tudu sai ya daidaita shi ya ka'ida kabari ba a yin ba a yin kabari mai tudu ya wuce dami daya shine ka'ida addinin musulunci haka shari'a ta tsara duk kabarin da kaga ya wuce dami ɗaya daga ƙasa to sauran ƙasa sai a baje ta sai a daidaita shi sai a yi shi musannaman haka mai kamar ɗan tozo tozo haka haka ake yin kabari a shari'ar musulunci amma bid'a ne daga cikin bid'o'in da suka shigo shine ayi kabari mai tudu eh ayi kabari mai tudu bari ma ai masa tile har a sa masa duwatsu masu tudu a sa a kai eh ai masa siminti bari kuma ai masa ɗaki wannan duk ya saba koyar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wallahi ba daidai bane ba daidai bane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi cewa kada ma a bashi ya tudu sai an daidaita shi ba a yi kabari kabari shine gidanka na ƙarshe eh duniya ita take take buƙatar kyalekyale da sauransu amma ba kabari ba ba kabari ba shi sa sayyidina Abubakar Siddiq Allah ƙara masa yarda tun yana dare ya samu wani farin kyalle ya ajiye shi sai idan na mutu da wannan za a yi min kafani shi ne wasu su ganshi suka ce wannan ya khalifa wannan ai ya mutu da yawa ka dan samu ya dan kyau mana sai ce in banda abinka ai al ahya wa haqqu min jadid bi jadid bi jadid al ahya haqqu bil jadid ce ai wanda suke rayu su suka fi cancanta su samu mai abin da yake sabo yace amma ni da na mutu linkafa ni za mu yi amfanin sabo a jikina to mutum ya mutu mai amfanin ka je kai masa wani tudu ka sanya masa wani tile ka gyara ka gyaran me kenan yana bukatar wani da Allah yanzu idan ba mutumin kirki bane wani gyaran zai amfane shi yana san yana shan abin da yake sha a cikin kabarinsa idan kuma mutumin kirki ne yana san yana shan esin aljanna tana shigowa da kanshin aljanna ina ruwansa da wani tayil ɗinka haka annabi ya faɗa don mutumin kirki idan ya rasu idan aka sashi a kabarinsa bayan ya amsa tambayar da zai tambaya da za a yi masa za a buɗe masa windows ɗin aljanna ya kasance wannan kanshin aljanna na shigo masa cikin kabarinsa bayan an faɗaɗa masa kabarinsa wannan abin da kake gani wannan ɗan ramin faɗaɗa masa shi za a yi maddal basar iya ganin idanka yana jin ƙanshin aljanna da iska aljanna haka tana shigowa to saboda Allah wannan tayil din amfanin me zai masa idan kuma mutumin banza ne haka annabi ce za a ƙara kuntace shi yadda ka ganshi sai an ƙara kuntace shi an ƙara tsuke shi sannan annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiya da safa da yamma kuma zai ta cin duka ana masa lalas ana masa azaba to saboda Allah mutum yana can yana fama da abin da yake fama ka zo kai masa tayil akan kabari kaga ba daidai bane so da ban abin da yake bukata a wajenka shine kai masa abin da sunna ta ce ka daidaita kabarinsa daidai da shari'a ta ce dami daya ka koma gefe gida kai taimasa masa addu'a wallahi shine abin da yake bukata eh Allah ya masa rahama Allah ya haskaka kabarinsa Allah ya yafe masa wallahi ba karamin ba karamin farin ciki zai da kai ba idan zai samu damar dawowa da kaga irin farin cikin da zai da kai kai ne masoyinsa Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala sai kuma sati mai zuwa idan Allah ya kai mu sai mu tashi babin da ke gaba